يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 29 ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 13 ga watan 11 shekara ta 2023 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wash shaytan wallafar ash-shaykh Wahid Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala waccan sati da ya gabata in wa idan ba a manta ba muna karatu ne dai a cikin darasi na ƙarshe a cikin littafin ad-darasu al-fasl sadis fasali na shida wanda malaki mana bayani akan tahsinat shine kariya da mutum ya kamata a ce ya rika tsakaninsa da shedanu da kuma mugayen aljanu wanda malam yana jero mana su ɗaya bayan ɗaya yanzu muna kan na bayani ne akan abin da ya shafi kiyaye harshe ƙarƙashin kiyaye harshe malam yake jero mana wasu abubuwa wanda mutum ba zai iya shiga ƙarƙashin masu kiyaye harshe ba sai ya kiyaye su kuma mun tsaya ne a na goma sha biyar wanda shine hibzul lisan anil kadhib kiyaye harshe daga ƙarya mun tsaya ne a hadisin Abu Huraira Allah ƙara masa yarda ayatul munafiqi salasu zamu tashi hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ƙara masa yarda malai cewa an Abdullahi ibn Amr bin al-As radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisi an karɓo shi daga babban sahabi Abdullahi dan Amru dan As Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace hakika annabi kira da mace su kara tabbata a gare shi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wasu dabi'u ko halaye ko ta'adu guda hudu annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ce wanda duk ya kasance a cikinsu kana munafiqan ya kasance munafiki ne khalisan tataccen munafiki shine khalisan tantagaryar munafiki munafikin da babu tsofani Allah mana tsari da shi amin wadannan dabi'u ne sai annabi ce man kanat fihi khaslatun minhunna wanda kuma ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗannan dabi'u guda hudu ba guda hudun gaba ɗaya tattara ba a'a shi ɗaya yake da shi ba shi da guda uku wani kuma wancan yake da shi ba shi da wasu daga ciki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ci kanat fihi khaslatun minan nifaq shi ma dai yana da wata ɗabi'a ya samu wani rabo daga cikin rabo na munafinci hatta ya da'aha ba kuma za a fitar da shi daga cikin sauko list na munafikai ba har sai ya bar waccan ɗabi'a guda ɗaya daga cikin huduncan da ya ɗauka ɗabi'un su ne na farko idza tumina khana duk lokacin da aka amince masa zai yi ha'inci wa idza haddatha kadhaba duk lokacin da ya magana kuma ƙarya zai yi wa idza ahada ghadara duk lokacin da ya alƙawari zai yaudara zai saba alƙawarin sai ya yaudaru wanda ya yi alƙawarin wa idza khasama fajara duk lokacin da ya husuma to zai fajirci duk lokacin da wani abu ya hada shi da wani to zai wuce gona da iyaka wajen ɗaukar fansa ko kuma wajen husumar tarar dan uwansa waɗannan ɗabi'u guda hudu yan uwa sune annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya ga ya tattara su gaba daya dukkanin hudun babu wacce ta wofinta daga gare shi yana da su annabi yace to munafiki ne kuma tsantsar munafiki tan tagaryen munafiki kenan amma wanda shi ɗaya daga cikin su yake da su ƙarya kawai yake yi baya yin sauran a'a wancan shi kuma saba alƙawari yake yi baya yin sauran shi kuma wancan kawai fajirci yake a wajen husuma haka dai kowane ɗaiɗaya ya ɗauka to shi wannan yana da wata alama ta munafunci amma bai kai wancan ba bai kai na farkon ba to dukkanin su Allah madaukakin sarki ya mana tsari da su to kun ga wallan shaɗin ma a ciki shine wa idza haddasa kadhaba duk lokacin da zai magana ƙarya zai yi malamai suka ce abinda ake nufi wa idza haddasa kadhaba ya kasance ƙarya ta zamto al'adarsa ƙarya al'adarsa ce amma dan ya kasance mutum dan da wahala ka samu mutum duk maganarsa gaba ɗaya ɗari bisa ɗari a rayuwarsa gaskiya ce dole wani lokaci sai ka samu ya ɗan saba lamba ko kaɗan ɗan uwa ba haka bane haka ne eh duk mutuncin mutum duk abin da wani lokaci sai ka samu ya ɗan saba lamba ko yana sani ko baya sani to ba irin wanda ake nufi ba wanda ake nufi shine wanda shi ɗabi'arsa ce ƙarya shi kansa ya san ƙarya yake a maganganunsa in zai magana goma to insha Allah ta'ala ka zo ka samu guda biyar ko shi da ƙarya ce to irin wannan shine annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kana kallon sa yana ɗaya daga cikin siffofin munafikai da ya siffanci da su wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ce salafatun wasu dangi ko nau'in mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim waɗannan sun shiga uku annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace wasu dangin mutane guda uku Allah madaukakin sarki ba zai magana da su ba kwata kwata Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su daga zinubansu ba haka za a kyale su da kayansa su shiga wuta da shi wala yanzuru ilaihim Allah ko kallon su kallo na rahama ba zai musu ba ko duban su ba zai ba sannan abu na hudu kuma wala hum azabun alimun suna da azaba mai radadi Allah madaukakin sarki mana tsari da su amin ga suka bar haka na farko shaykhun zani shine dattijo wanda yake shekaru na da duk wanda ya gashi ce dattijo ne eh shekara 60 zuwa sama amma zalil mazinaci ne malamai suka ce annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya sa shi a cikin wannan list din ne saboda a ɗabi'a za ku ga mutumin da ya kai shekara 60 zuwa sama hatta duk wani abu nasu na jikin sense ɗinsa gaba ɗaya sun fara raguwa ba haka bane duk wani bangare na jikinsa da yake jin ɗanɗano ko yake jin wani filin ko wani abu ke saka ya rabu sauraka wanda aka sani da ƙarfin sha'awa ko abin da ya gama da aka saurayi ne matashi amma mutumin da ya tsufa fa ai sai dai ya koma ga Allah madaukakin sarki ta istighfari kuma ya kokari a gama da a gama da duniya lami lafiya haɗu da Allah subhanahu wataala cikin salama to amma duk da haka shi bai zubar da makamansa ba ya tsufa amma mazinaci ne zuwa da aka ci irin wannan Allah maɗaukakin sarki ko kallon sama ba zai baranta shi ne kiyama Allah ya tsare mu na biyu wa malikun kazzabu da sarki ko gwamna ko duk wani shugaba amma makaryaci ne shi ma wannan malamai suka ce menene amfanin ƙarya wa shugaba ƙarya galibi mutum yana yin ta ne don ya kubutar da kansa don kana shakkar wani kai ya cutar da kai don kana jin tsoron wani amma sarki ko gwamna ko shugaba wa yake jin tsoro duk garin kowa kasansa yake shi yake bada umarni a bi shi yake cewa a yi a yi shi yake hanawa a hannu to me da ƙarya kuma kaga babu amfani a ce shugaba yana yin ƙarya eh in dai shugaba ya san abu ba zai yi ba to kai ya fito kai ya fito ya faɗa ya ƙarya dan yayi ƙarya kuma to wannan zai shiga cikin wanda Allah madaukakin sarki ko kallon su ba zai ba ba zai tsarkake su ba ba zai magana da su ba azaba mai radadi kuma ta tabbata a gare su to lalle wannan kaga hadisin yana da kyau a rika karantawa in siyasa mushi ya da kyau a rika karanta musu shi sosai da sosai su sani cewa su shugabanni ne jagorori ne suna da kima da mutunci a idan mutane sannan idan Allah madaukakin sarki ya ba su mulkin nan su suke gudanar da shi su suke cewa ayi su suke cewa a hana ba bukatar kai ƙarya abinda ka san ba za ka yi ba kada ka ce za ka yi shi abinda ka san za ka yi shi kuma abinda ka san za ka yi shi kuma to sai ka kwari in za ka faɗa ka faɗa ko baka faɗa ba dai shi kenan amma dai ƙarya a wajen shugaba wannan ba daidai take da ƙarya a wajen gaba garin mutane Allah maɗaukin sarki ya samu daji sai na uku shine wa a'ilun mustakbiru talaka fakiri ba shi da komai amma sai girman kai shi ma wannan Allah maɗaukin sarki ko kallon sa ba zai ba malamai suka ce saboda galibi abin da yake sa mutum ya girman kai wani abu ne da yake gani yana da shi na duniya innal insana la yatgha ar ra'a ustaghna Allah yace subhanahu wata'ala dan adam yakan yi dagawa yayi jiji da kai ya girman kai ar ra'a ustaghna dan ya ga ya wadata yana da wani abu da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda sauran mutane ba su da shi to sai rinka rena sai wulakanta su dama ai wulakanta mutanen da rena su ba shine girman kan ba shine to sai rinka musu girman kai to amma kai me kake da shi ba komai kuma ka rinka rena mutane kana wulakanta mutane to wannan shi ma yana cikin list din wanda Allah madaukakin sarki ko kallon sa ba zai ba eh sai ka hakura da daya ko dai talaucin ka ko ka mutun ya hakura da talaucin sai ba girman kai shine abin da yafi saboda kada biyu su haɗu kuma sai a samu matsala Allah ya samu dace amin
to wannan hadisi shahid a ciki shine me wa malikun kazzabu eh sarki ko shugaba wanda yake makaryaci to shine malu shahid din ma a cikin babin tunda magana muke akan ƙarya annabi kira da amsi tsara tabbata a gare shi ya jiri mun ɗan list ɗin mutane guda uku wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul aiman ko kuma kitabul iman babu bayani ghiladu tahrimi isbali idari imam nisa'i ya fitar da shi a cikin kitabuz zaka malai to minan nasi may yakdhibu li yudhika nas daga cikin mutane kuma akwai wanda shi yana yin ƙarya ne ɗan uwa dan ya ba mutane dariya shi mutum ne mai barkwanci saboda ka zai zo ya tara mutane ya rinka baɗar maganar da take ba daidai bace ba a yi ta ba dan ya ba mutane dariya shi abin da yake kayatar da shi kenan shin irin wannan shi ma ko ya halatta shine abin da zamu ji wa idza nahaitahu an zalika idan kai masa nasiha ka hana shi kace abin da yake ba daidai bane qala laka sai ce da kai inni amzahu fa inni amzahu ai kakaki kawai nake barkwanci nake wasa nake fa hadha wa amsaluhu qala fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai malai ce kaga irin wannan da makamantansa wanda suke yin magana su hada labarin da ba a yi shi ba su kirkiro labarin ƙarya su faɗa dan ai dariya a majalisi ko dan ai dariya a gurin zaman su annabi yace to da su da irin su sune manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa game da su yace me yace wailul lil ladhi yuhaddisu yuhaddisu bil hadithi li yubhika bihi al qawm annabi yace azaba bone ya tabbata ga duk wanda zai zo ya bada labari da wani labari li yubhika bihi al qawm dan ya sa mutane su dariya da wannan labarin da ya ba su fayakzibu kuma sai ya ƙarya a labarin ba labarin gaskiya bane na ƙarya ne annabi ya ce wailul lahu wailul lahu azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa an fahimci illar wannan abun ko wanda da yawa daga cikin magani suke ba wani abu bane ba wani abu bane zaka ga ha wani shirye-shirye ma ake na musamman a gidan rediyo labari ne kawai ake zuwa a rinka bayarwa don mutane su yi dariya wannan kuma 50% na labaran da ake baro a ƙarya ne ba a yi ba ƙarya ne ba a yi ba kawai kirkirwa ake a faɗa don mutane su yi dariya to irin wannan kun ji abin da manzon Allah ya faɗa a kansu sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane idan kana idan kana so ka bada labari mutane su yi nishadi babu laifi amma yi labarin abin da yake na gaske ai wata rana annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi dan yana jin nishadi yakan ce da sabon sa ku bani labarin ku na jahiliya sukan bashi labarin abin da ya faru da su na jahiliya amma abin da ya faru da su na zahiri ba na ƙarya ba sukan ba da labarin kuma har annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi murmushi ma'ana labarin ya kayatar da shi kenan babu laifi labarin da yake na zahiri waki ya faru babu laifi sai ka ba da shi amma abin da kwata kwata babu shi ya kiro shi ka rinka faɗa don mutane su yi dariya ana cewa wani akwai barkwanci wani ya iya ba da labari to ka sani annabi ya ce azaba ta tabbata a gare ka azaba ta tabbata har sau uku annabi ya faɗa kaga akwai matsala kenan ne saboda haka sai mu kokari mu kiyaye harshen mu daga irin waɗannan abubuwa babu kyau rawahu abu dauda wa tirmizi wa hasanahu wa nasa'i wa wal baihaqi al imam abu dauda imam tirmizi da imam an-nasa'i da imam al baihaqi da fitar da wannan hadisi wa min an-nasi may yakdhibu fi ru'yahu daga cikin mutane har yanzu akwai wanda shi kuma yana yin ƙarya ne a cikin mafarkinsa ma'ana bai yi mafarki ba kawai sai zo ya ƙarya ya ƙirƙira sai ce ya gani to shi ma wannan matsala ce yan uwa wato ƙaryar da zaka zo ka yi wa mutane a zahiri haka kuna zaune ka ba su labarin abin da yake ba haka bane ba daidai take da ƙaryar da zaka zo ka ce ka ga wani abu na mafarki ba abin da ka ce ka gani a cikin mafarki ya fi tsanani sama da ƙaryar da zaka faɗa kai da su ba a ƙare mafarki yan uwa ba a ƙare mafarki yana da matsala aw yaqulu ra'aytu fil manami kaza wa kaza ko yace naga a cikin bacci na abu kaza da abu kaza wa huwa lam yara shay'an alhali kuma ba abin da ya gani kawai shi kirkayin sa yazo ya faɗa sai ma yace wa huwa wa hadha ismuhu azim kaga irin wannan mala yace laifin sa babba ne wa jurmuhu kabirun girman laifin sa mai girma ne kwarai da gaske mala yace fa alwasila bin al-asqa radiyallahu anhu an karbo daga sahabi wasila dan asqa Allah ya faɗa cikin sarki kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yace hakika annabi jira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna min a'zamil fira hakika na daga cikin mafi girman kirkiran ƙarya alfira shine kirkire mutum ya kirkire ƙarya annabi yace daga cikin mafi girman kirkiran ƙarya ay yad'i ar-rajulu ila ghairi abihi mutum yayi da'awar wani babansa mutum ya da'awar wani babansa shine babansa wanda mun karanta irin wancan a baya eh mutum ya dauki wani wanda ba babansa bai ce shine babansa saboda yana kyamar babansa mun faɗi sha mun faɗi sharadin saboda babansa ba kowa bane sai ga abun kunya ne rinka jingina kansa da baban saboda shi yanzu yana gani ya zama wani saboda haka sai dauki wani kanin babansa saboda mai kuɗi ne ko wani dan uwansa haka tunda mai kuɗi ne sai rinka jingina familinsa da nasa dan aji da an ji sunan sai a ce ayi dan familin wane ne saboda shi wancan mai kuɗi ne amma babansa kuma saboda malam wane ne ba zai faɗi sunansa ba to shi ma wannan laifi ne babba annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ma ya kira wannan laifin da kafirci amma malamai suka ce karamin kafirci butulcewa ni'imar Allah madaukakin sarki mutanen da suka fi ko suka fi maka ni'ima a duniya gaba daya su ne iyayenka a duk duniya babu wanda ya maka ni'ima kamar iyayenka tun baka san waye kai ba suka rene ka suka maka duk abin da kake bukata har ka zo inda kake sai da ka girma ka fara gane kanka sannan sai ka gane cewa yanzu ba kowa bane eh bari ka jingina kanka da wani ba su ba yanzu sai ka ajiye su a gefe wannan kuskure ne ba rayuwar mutum ba za ta yi albarka ba na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce au yura ilaihi fil manami ma lam tara ko kuma yi kokarin nuna wa idansa abin da bata gani ba shi ne kirkiri wani mafarki ya ce idansa ta gani bayan kuma karya ne idansa bata komai ba zai tara mutane ce ai jiya yi mafarkin kaza da kaza da kaza kun sa akwai wanda suke irin wannan wallahi haka ne ko haka kawai sai mutum ya zo ce wai mafarkin kaza da kaza kuma wallahi karya ne to ka sani wannan abin da kake faɗa wallahi laifinsa da girman matsalarsa ba daidai take ma da kai karya haka ta zahiri ba shi na na mafarkin ya fi wancan laifi laifinsa ya fi girma matsala ne aw ya kulla alayya ma lam aqul abana uku annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ko mutun ya faɗa wani abu game da ni abin da ban faɗa ba mutun ya ce manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaza alhali manzon Allah bai faɗa ba kirkira ya jingina manzon Allah to kun ga wannan shi ma ba karamin laifi bane eh babban laifi ne mai girma ka kirkira magana ka jingina wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan mutun ya jawo kansa a matsalar da ba zai iya warware ta ba ya ɗauko kansa da alaba ga mu wannan hadis imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul manaqib wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce inna min afra al-fira na daga cikin ƙaryar da tafi kowace ƙarya zama ƙarya ai a yaryar rajulu a ainihi malam tara shi ne mutum ya ƙoƙarin nuna wa idansa abinda ba ta gani ba shi ne ƙoƙarin ƙirƙiro mafarki ya ce lallai ya gan shi a cikin bacci kuma ƙarya yake yi annabi ce wannan tana ɗaya daga cikin mafi ƙaryar da tafi kowace ƙarya zama ƙarya babbar ƙarya kenan wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi a kitabut ta'bir babu man kazzaba ko kazzaba fi fi hilmi wanda yake ƙarya a cikin hulmihi a cikin mafarkinsa wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda ya rawaito hadisi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace man tahallama bi hulmin wanda ya kokarin kirkiro wani mafarki ya dingina wa kansa lam yarau wanda bai ganshi a zahiri a mafarkin nasa ba kullifa yawmal qiyamati yan uwa annabi yace tsira da amince tsara tabbata a gare shi za a kallafa masa za a tilasta masa za a matsa masa ran tashin alkiyama ay yaquda ay yaqida bayna sha'ratayn da ya kulla tsakanin gashi guda biyu idan aka masa gashi guda biyu gashi ne da ka sani a ce sai ya kulla tsakanin sai ya kulle tsakanin na farko da na biyu kamar yadda kaga ana kulle zare da zare zai yi ba zai yi ba to abinda zai bata kenan a ce sai yayi walam yaf'al annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ba zai taba iyawa ba idan bai ba kuma me zai masa azaba wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut ta'bir din babin da ke bayani akan wanda ya karya a cikin mafarkinsa malai ce wa a'zamul sababina isman wanda yafi kowanne makareci girman laifi a cikin makaryata wa akbaruhum jurman wanda yafi kowanne a ijrami dakkowa kansa da alaba ba gammo a cikin masu karya sune ulaiikal ladina yakzibuna ala allahi wa rasulihi su ne waɗanda suke wa Allah da manzansa ƙarya eh su ne waɗanda suke wa Allah da manzansa ƙarya wannan ƙaryar babu ƙarya sama da ita babu ƙarya sama da ita a duniya kaf wa amma al-kadhibu ala Allah malaka amma ƙarya wa Allah subhanahu wata'ala ka tahlili ma harrama Allah shine kamar ka halatta abinda Allah ya haramta aw tahrimu ma ahalla Allah ko kuma ka haramta abinda Allah madaukakin sarki ya halatta babu ƙaryar da tafi wannan Allah maɗauki sarki ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri al haqq wa an taqulu wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai ce me wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna wannan aya wannan ayar malamai suka ce Allah madaukakin sarki jero abubuwan yi na farko na biyu ya fi na ɗaya na uku ya fi na biyu har zuwa na ƙarshe wal inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai Allah ya rufe da me wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kun ga sai da aka kawo shirka sannan aka kawo me wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun saboda mutum ya gane girman kirkirar magana ya jingina wa Allah madaukakin sarki akwai matsala sosai shi sa kamar yadda nake ba mu shawara kullum in magana ta tashi kana so kai magana ka istishari da wani abu kawai ka ce an ce idan baka da tabbas an ce kaza kawai yafi idan ka ce Allah madaukakin sarki ya ce to dole fa aya ake bukata ka kawo ba ina fata an fahimta duk lokacin da kace ai Allah ma ya ce ai Allah ma ya to abin da ake bukata kawai a ji aya ko da Hausa ko da Larabci aya ce dai Allah ne faɗa cikin Alƙur'ani amma duk abin da ka faɗa saɓanin wannan kaiwa Allah maɗaukakin sarki ƙarya wallahi kuma ka shiga cikin wannan narkon azabar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake faɗa shi sa kawai kai wa'azinka in baka in baka da aya baka da hadisi a bakinka kai wa'azinka kawai da ka ba ya fi maka ba ya fi maka kai wa'azinka da ka kawai eh ka ce babu kyau irin wannan wallahi bai kamata ba kai ta bada misalin ka da kwatancin ka kai ka gama ba shikenan ba eh ba dole sai ka ce Allah ya ce annabi ya ce ba idan ka sani wannan aya ce to sai ka faɗe ta idan ka sani wannan hadisi ne sai ka faɗe shi amma ba ka da tabbas ai Allah ya ce kaza sai ka ji mutum ya faɗi wani abu na daban ko ba Allah ne ya ce ba akwai matsala kana so kai wa'azi kuma kana jefa kanka cikin wuta saboda Allah aga ya ganganci ne Allah ya samu dace qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhiba Allah subhanahu wataala ce wala taqulu kada ku rinka fada lima tasifu alsinatikumul kadhiba da abinda harsunan ku suke wassafa muku na ƙarya kawai ku rinka fada duk abinda harshenka ya wassafa maka duk abinda zuciyarka ta kawata maka kaji ya kamata ka fada ka rinka fada sai Allah ya ce kada kai haka ka rinka cewa haza halalun wannan abu kaza halal ne wa haza haramun wannan abu kaza haram ne duk abinda kaga dama ka haramta kaza ka halalta kaza Allah madaukakin sarki ce kada ka rinka haka litaftaru ala Allah al-kadhiba dan ku rinka kirkirar ƙarya kuna jingina wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba lalle masu kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah madaukakin sarki la yuflihuna ba za su rabauta ba har abada in dai ba su dawowa suka yi suka tuba suka daina jingina wa Allah madaukakin sarki abinda bai faɗa ba to ba su ba rabota har abada Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu shi yasa kaga halatta abu ko haramta abu yan uwa abu ne da yake da matukar hadari a cikin addinin musulunci wallahi kace abu kaza halak ne abu kaza haram ne in kace abu kaza halak ne to abinda kake nufi Allah ne ya halatta manzon Allah ne ya halatta sallallahu alaihi wasallam in kace abu kaza haram ne annabi ne ya haramta tsira da amince tsara sabata a gare shi ko kuma Allah ne ya halatta dan wa yake da ikon halatta ko haramtawa Allah subhanahu wataala da manzansa to in kace ai ya halatta to yanzu abinda ake ake jira shine kace kace Allah ya ce kaza a cikin alqur'ani ko annabi ya ce kaza a cikin hadisi shine abinda ake jira amma ya halatta ya aka ya halatta to ai saboda kaza sai ka tsaya kana bayani ka jefa kanka a cikin halatta na ga mana cewa ta irin su Imam Malik irin su Abu Hanifa suna tsoron amfani da kalmar abu kaza ya halatta ko ya haramta da saboda wannan ayar da makaranta yanzu suna tsoro su shiga cikin innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihuna saboda haka abu kaza ko da haramun ne wani lokaci in ba su da tabbas a kan sai sun ce ina ganin abu kaza makaruhi ne ni dai ba na san abu kaza ina kyabar abu kaza saboda suna tsoro su ce haramun ne kuma ba haramun din bane malamai irin su Imam Malik irin su Abu Hanifa su suke da irin wannan ibara idan irin su Imam Malik da irin su Abu Hanifa wanda duk duniya ta yadda malamai ne duk duniya ta yadda masu ilimi ne masu tsoron Allah suna taka tsantsan wajen sakin irin waɗannan kalmomi yan koya kuma ni ko kai saboda Allah wannan karatun namu bai kai cikin tsokani ba amma kawai sai ka je mutane a majalisar ana hira kawai sai ka ce ai ya halatta shikenan fa an mutu ya halatta na fa shikenan ya ai haramun ne wallahi me dalili shi ma bai sani ba kawai da ya haramta to kaga kada mutum ya shiga cikin innal ladina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihuna wannan magana ce mai hadari mutum ya kiyaye bakinsa eh mutum ya kiyaye bakinsa in mutum baka san haramcin abu ka je ka tambayi malamai su gaya maka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa na zamu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi daga gaba ta gaba abinda ya muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am
yana da sanin matsayin na hadisi sallallahu alaihi wasallam kan ya kada ko ya hanyar kaza na'am amma lokacin da za su yi magana ba za su iya suna da kusan hadisin daidai ba eh sai su ce manzala Sallallahu alaihi wasallam.
ya ce kaza au kama qala eh wannan shine alhadis bil ma'ana kenan riwayat alhadis bil ma'ana babu laifi riwayat alhadis bil ma'ana a riwayatu hadisi da ma'anarsa ba wai lafazin daidai irin na annabi kira da aminci tsara tabbata sai ka faɗi misali misali ka ce a man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu kaga wannan shine lafazin hadisin ko to sai ka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce duk abin da aka kirkiro duk abin da yazo ba a cikin addinin nan ba ba ruwan annabi da shi ko kuma ba ruwan Allah Allah madaukakin sarki zai mai da shi ba ruwan Allah da shi kaga ko da a Hausa ba ba exactly abin da annabi ya faɗa na faɗa ba ko amma ma'anar da ne ce ko ba daidai ba ce to babu laifi ka irin wannan ai yanzu fassara da muke ta hadisi ai hadisin da ma'anarsa muke faɗa ba ba hajjar da yake muke faɗan shi ba duk sharhin hadisi da ake duk wasu ma'anoni ne na magana da ba ake fito da su babu laifi in dai ba za ka canza ma'anar ba babu laifi wannan to babu kasa ma au kama qala a'a in lafazin za ka faɗa misali za ka faɗa lafazin da larabci ka ce man ahdasa fi amrina haza sai ka manta sai ka faɗi wani ko kuma baka da tabbas a kansa sai ka faɗi wani lafazin da yake kusa da shi to irin irin su ne sai ka ji malami sun ce au kama qala rasulullahi saboda lafazin ma ba a so ka kuskure lafazin ma yadda annabi ya faɗa abin ba a so ka kuskure shi ba a so eh sai yadda annabi ya faɗe shi haka ake so ka faɗe shi yawa saboda hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shari'a ce shari'a ce kada kuma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karatu yake koya sahabi yace masa amantu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi nabiyyikal ladhi arsalta sai sahabin da ya tashi mimitawa sai yace amantu bi kitabikal ladhi anzalta wa bi rasulikal ladhi arsalta sai annabi yace masa bal wa bi nabiyyikal ladhi arsalta kun ga annabi ya ce masa da annabin da da annabawan da ka aiko ko da annabin da ka aiko shi kuma sahabin sai ya canza ya ce da manzan da ka aiko sai annabi ya ce ba haka na koya maka ba da annabin da ka aiko za ka faɗa kaga a zahiri ai manzo shi ne gaba da annabi ko to amma dai lafazin shari'a ne haka yadda yake haka za ka faɗe shi shi sa lafazin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ba za ka iya karanto larabcin ba daidai to faɗe shi da hausa kawai babu laifi in kuma kana shakka ka karanto hadisin kake gani lafazin kamar ka canza wani abu to shine sai ka ce au kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba matsala insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am
an ce kamar irin wannan da ke doki na'am bangon kaka a cikin mata eh na'am kuma akwai wani mai comedy eh shi kuma ya dinga ke tsaye wannan labarin yana faɗa ana dariya eh Wani ne da yanzu.
yace irin abubuwan da ake na bu- na bukukuwa yanzu na mata idan an kawo DJ kuma za a kawo wanda lasifika yana faɗin labarin duka na ƙarya haka ana dariya duk ya shiga ciki shi ma eh shi wannan laifi biyu ne ma ga shiga cikin mata kuma ga labarin ƙarya eh laifi biyu kenan na eh eh to ai shi wasan kwaikwayo ma yanzu ka ɗauke shi ka tsora shi a a a faifai wasan kwaikwayo ba- ba zai shi ba zai kai labari ba gaskiya irin wasan kwaikwayon da ake yanzu da irin namu na drama kai tsaye ba kai sun kuma za ka iya cewa haramun ne saboda abu ɗaya in na gaya muku za ku yarda da ni shin akwai wasan kwaikwayon da za a yi shi daga farkonsa a gama wani abu daga jikin mace wanda Allah ya haramta bai bayyana ba akwai dan Allah akwai wanda ya taɓa gani misali akwai kwasan kwakwan da zaka taba gani tun daga farkon sa karshe abin da ya bayyana daga cikin mutum daga fuskar ta kawai sai tafin hannunta yanzu wanda suke kallon ta a TV da Allah maharramanta ne kai ma da ka kalla ba maharramanta bane ba haka bane to yadda kaga idan ka ga mace a fili ka ga wuyanta ko ka ga nan ɗinta sangal nan ɗinta in ka gani sangal nan ka ga haramun fa wata malbar kake kallo an fahimta wallahi wata malbar kake kallo nan ɗinta kawai daga nan ɗinta zuwa na wajen haramun ne ka kalla to da Allah akwai fim din da zai fito da zai fito kaga babu irin wannan a ciki eh to wannan kadai kawai ka kalle shi banda maganganun ma da ake ciki banda wasu abubuwa banda rawa da za a zo kato ya zo da ya karama yarinya a saka ba haka bane ai abin da nake abin da nake faɗa ba wallahi ba abin dariya bane haka ne ba haka bane kato namiji zai zo kuma da mace kuma lokacin da za ta zo rawa za ta yi fa za ta girgiza za ta girgiza jikinta amma za ta saka hannu da za ta dame jikinta dan Allah haka ne ko ba haka bane za ta sa dogon wando ta sa t-shirt tana rawa a gabansa tana abin nan to wannan kaɗai in ka ɗauka za ka- za ka ga ba zai kai labari ba ko da babu irin wancan malam ko da babu irin wancan kaɗai ya shi sa da kyau Allah ya fi mana ya su da suke da ku da kuke kallo duka alaikum salam wa rahmatullah malam menene hukuncin mutanen da za ga suna tare da mutum dan yana da wani abu misali Na'am.
kuma yana karya ba su inda faɗa ba gaskiya ba
to wai ce me me hukunci mutanen da suna tare da mutum yana me abin hali ne kuma sun san yana ƙarya ba su ba su ga mai gaskiya ba to wannan wannan sai kamata a tambaya ko sai kamata a tambaya me yasa ba su ga masa gaskiya ba sai ku sa tsakani da Allah kun san madadin ke faɗa me yasa ba za ku ga mai gaskiya ba eh maybe suna son abin hannunsa ne kuma in su ga mai gaskiya ba zai mata ba haka bane eh ba su daidai ba ba daidai bane eh gaskiya ne kusan haka ne eh mai kuɗi za za ku ga galibi gaskiya mai fiye bai fiye faɗan ba daidai ba eh gyara in kaga ana yin gyara to talaka ake wa gyara in kaga ana maka faɗa ana cewa baka yi daidai ba to talaka ne kai amma galibi mai kuɗi mai kuɗi ba ba kowa yake iya gaya masa daidai ba gaskiya kuma koda ba zai baka ba eh kana da tsammani da wata rana abin zai biyo ta kanka ne to sai ga baka bane da Allah to haka ne sai dai Allah ya samu dace kawai
a sai ji na'am kamar yan siyasa na gaje ba na'am mutane ba za ka ji mutum ya je je kai bukata mm ba ka faɗi in ka faɗa mai gaskiya a wani abu kaza ba ne bai kan ya fito da bai kan kuɗin ƙarya ma ya mu ya kwantar min da hankali
wai ce yan siyasa idan ka je muka kai mai bukata sai ya ce ba zai yi ba wai sai mutum ya fito ya ce wai kuɗi ƙarya ma ya mai kwantar min da hankali ma'ana shi ɗan siyasan da ya ce da ya ce maka abin ba zai yi ba sai ka ji rashin daɗi sai ka ga ko ƙarya ce maka ka ce- ya ce maka ya ta zirga ka yadda bahaushe yake faɗa ya ce maka ka je ka dawo wai hankalinka ya kwanta kaga wannan duk mu muke sa suke ƙarya kenan inda haka eh mu muke sa suke ƙarya duk abubuwan namu ne gaba ɗaya sai mun gyara ba eh wallahi abubuwan duk dukkan mu ne gaba ɗaya duk babu wanda zai tsira aka tashi bayani ba eh kawai dai mu kokari Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba ɗaya gyara zukatan mu mu dakata aka saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala